الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين
أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين وبنجد يتي ولقد حقيقة أنزلنا إليكم من سوكرمكم آيات والسؤايوي مبينات وند أكباكو لاباري في الله في الله أكي بياني wa masalan da buga muku misalai na kalau min qablikum wanda suke kama da abubuwan da suka shafi mutan da kamun ku zo idan an jefi ummul mu'mina Aisha da muguwar magana tare da darajarta to an jefi Maryamu ma'aifiyar Annabi Isa da wannan irin muguwar magana a cikin mutan da kuma an jefi Yusuf da irin wannan magana a cikin mutan da wannan duka an yi muku ne don ya zama ayoyi bayyanannu da misalai irin abubuwan da suka samu tanda wa izatan ko wannan ya ishe ku wa'azi kamar yadda Allah yake cewa walau la istamitumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu wa qalu hadha ifkum mubin laula jawali bi arba'ati shahada wannan duka wa'azi ne wa mu'izatan an yi wannan wa'azi ne lil muttaqina saboda masu jin tsoron Allah su ji tsoron Allah
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الماح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيت يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء أليم وأن آية tana kunshe da karatu masu yawa wanda suke idan an tuna da muka taso da karatu daga fatiha da bakara muka iso har ƙarshen yusuf sai aka ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam ce kul hazihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa subhanallah wa ma wata tun daga aka so karatun idan mutum yana bin karatun har aka iso wannan aya hakika ya riga ya samu basira yadda zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai akan hanyarsa duk abin da aka karo bayan nan ƙarin ayoyin mu'jizozin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma bayani an riga an ƙare an maimaita har hawa wajen hawa uku to daga nan sai aka shiga aka koma baya maganar tauhidi a cikin suratul ra'di wanda mu'zamin abin da yake ciki maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da shi ake magana sannan aka shiga suratul ibrahima aka tara manzannin gaba daya ana magana da su qalat rusulumu afillahi shak su gaba ɗaya na duniya waje ɗaya manzanni ga su gaba ɗaya waje ɗaya suna magana kamar an tara suna magana ne wannan sun faɗi kaza wannan sun faɗi kaza wannan sannan aka shigo aka faɗi yadda aka gina ka'aba magana na biyu akan wancan bada labari wannan kuma umurni da kwaɗaitarwa ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة to daga nan sai aka aka yi maganan sallah kenan to tun daga wannan wuri ana maganan ni'imomi ne na wanda su suka wajabta bauta wa Allah washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'buduna a cikin suratul nahl sannan aka yi maganan ta koro tauhidi da alqur'ani aka gama aka shiga maganan annabawa da mu'jizozin su da shari'o'in su aka shiga aka yi maganan waliyai cikin suratul kafi da karamomin su da muridan su da tasawufin su da ma'arifar su sannan aka komo aka yi maganan sallah da zakka a dora akan wannan tauhidi da aka gina wa kana ya'mur ahla bis salati waz zakati wa kana rabbi mardiya atani alkitaba wajalni wajalni mubarakan aina ma kuntu har zuwa aka iso daha wa muralaka bis salati wastabir alaiha sannan aka shigo lambiya aka maimaita abin da aka aka iso in an zo nan wato an gama maganan tauhidi da sallah da zakka da azumi an iso hajji kenan suratul hajji arkanul islami sun kare kuma a lokacin da suka karin nan su ma arkanul imani guda shida sun shigo sai aka shigar da tun daga lokacin da aka ce ya ai kul ya ayyuhan nasu inna ma ana lakum nazirun mubin to an shiga cikin islam da iman da isan an dora akan wanda aka samu to da aka iso ya ayyuhan wadi ila rabbik to shikenan ana kiran mutane zuwa ga Allah gaba ɗaya kenan an shiga maqamul imani har aka iso ya ayyuhan ladina amanu ruk'u wal khayra lakum tuflihuna to aka iso aka yi maganan waɗannan duka aka iso har aka iso maganan hadithul ifkin nan aka gama yanzu an iso kaman an iso wurin ma'arifa ne wurin an ta'budu Allah ka annaka tarahu ga maqamul islam ga maqamul iman tun daga dabdal mu'minuna yanzu an iso maqamul ihsan al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu ubangiji yana sifanta kansa da cewa shine annurin sama da ƙasa kamar yadda ya sifanta kansa al haqqu ya sifanta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam al haqqu ya sifanta qur'ani al haqqu ya sifanta musulunci al haqqu kamar yadda muke karantowa kullum dai to nan ma haka abin ya faru ya sifanta kansa cewa shine Allahu nuru samawati wal ardi an-nuru al-hadi al-badi sannan ya ba manzo Allah irin wannan suna yana cewa ya aral kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min al-kitabi wa yafu an kaseer qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin ya kira annabi cewa babban haske ya zo muku daga Allah Allah ya kira kansa yace shine babban hasken haskaka sama da ƙasa komi da komi ya kuma ce babban haske ya zo muku daga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da littafi mai bayani sannan ya ɗauki wannan suna miƙa shi qur'ani ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina yanzu sunan alqur'ani sannan sai ya zama ko shine ainihin sunan musulunci shi annuru din nan aw man kana hayyan fa'ina man kana mayyitan fa'inahu wajalna lahu nuran yamshi bihi min nas kaman masalu fi zulumati laysa bi kharijin minha nuran kenan afaman shara lahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih to amma abin mamaki sai Allah ya ce masu zagin zikiri fa ba sa cikin wannan annuri ya faɗa a fili ya ce afaban sharaha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih fa wailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaka fi dalalin mubin amma makiya zikiri kan ba sa cikin wannan haske suna cikin bata bayyananne zan nana ta Allah haske ne annabi Muhammad haske ne Qur'ani haske ne musulunci haske ne amma Allah ya ce wanda suke zagin dariku da waliyai da zikiri su ba sa cikin wannan haske kamar yadda ka san makaho dan gari yake yawo bai damu ba to haka karatunsu da komai yake amma ba su cikin wannan haske in ji Allah afa man sharaha Allah sadrahu lil islami Allah ce ina tambaya shin wanda Allah ya yaye masa zuciyarsa ta gane wannan haske na Allah hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasken Alqur'ani hasken musulunci wanda yake hannun waliye magada annabawa fa huwa ala nurin min rabbi mutumin yana kan wannan annuri guda daya domin annurin Allah da na da na annabin da na Qur'ani da musu duk daya ne kullu Allah ce zulumati wan nur shi haske kam daya ne dubbai suke da yawa amma haske guda daya ne shine na Allah أفمن شرع الله صدر فهو على نور من ربه الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله azaba ta tabbata ga mutanen da suke masu taurin zuciya makiya zikirin Allah ulaka waɗannan kan fi dalalin mubin a cikin bata bayyanin ne suke shi qur'ani shi yake yin bayanin addini duk abin da wani ya faɗa a cikin littafin sa ko a cikin wa'azin sa in saba da qur'ani to shine za a mayar masa shin menene dariƙa ne da larabci ba hanya ba to wanda ya samu hanya da wanda bai samu hanya ba wane ne fi dalalin mubin to wannan wannan Allah nuru samawati zamu karanta nan wato shi ke akwai fassaran sa a cikin suratu shura wa ma kana basharan an yukallimu Allah illa wahyan aw min wara hijab aw yursilu rasulan fayuhi bi idni ma sha inna waliyun hakim wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka tahdi ila siratin mustaqim kuna jin siratin mustaqim ko wa innaka tahdi ila siratin mustaqim صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تسير الأمور hasken nan na Allah shine Allah ya miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙa wa Qur'ani ya miƙa wa musulunci bayan manzon Allah waliyai suke tafi da wannan haske wanda yake kin su to shi dai kawan makahuri dan gari ya san ko ina da ko ina amma ba kawan mai gani ba musulmi makiyansu kawan makahuri dan gari ya san ko ina da ko amma ba kawan mai gani ba kuma misali na biyu in ji su masu ma'arifar din suna ce misalin musulmai makiya waliyai masu zagin zikiri fa huwa ala nurin min rabbih ubangiji ya ce ina tambayan ku mutumin da Allah ya yaye masa zuciyarsa kamar yadda aka yi wa annabi alam nashara laka sadarak wanda aka yaye masa zuciyarsa ganin wannan annuri na Allah na annabi na alqur'ani na musulunci fa huwa ala nurin min rabbi yana kan haske na Allah ubangijinsa fawailun lil qasiyati yayi daidai da masu kin zikirin Allah wanda zuciyarsu ta yi tauri fawailun kalmar azaba ta tabbata lil qasiyati qulubuhum min zikrillahi wanda zuciyarsu ta taurare saboda kin zikirin Allah a cikin sura a can gaba yake ta wa idza zikira Allah wa da hushma azzat qulubul ladina la yulatati wa idza zikira alladhina min dunihi idza hum yastabshiruna irin waɗannan mutane da an faɗi zikiri sai zuciyarsu ta lalace zuciyar ta yonkune fiska ta lalace in an faɗi an yi zikiri amma in an faɗi wani abu na duniya ministoci gwamnoni siyasa sai zuciyarsu ta buɗe ku a lokacin wa idza zikira Allah wahdahu isma azzat qulubul ladina la yulatati wa idza zikira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun to saboda haka wannan hasken guda ɗaya ne shine hasken Allah shine hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hasken Alqur'ani shine hasken da Annabi ya barwa musulmi a hannun magadansa ko wannan karatu dukkansa ga baki daya har yanzu an tara an kunsa a cikin kulhu wallahu ahad duk gaba daya domin daga in ka dauki karatun daga zaka ji an yi maganan Allah maganan annabi maganan waliyai maganan mu'mina iso maganan munafikai maganan kafirai maganan wanda suka yaba su da Allah duk cikin wannan ayoyi zaka ji za su tare to sai aka kasa abun kashi biyar a cikin kulhu wallahu duk aka kunsa a ciki kul Allah yana tare da annabi na sa faɗi huwa huwiyatu zati wato kulhul haqqi inda ba wanda ya san wurin Allah shi kadai yake cikin huwiyatu zatinsa kunul haqqi to daga nan sai huwa Allahu Allahu innan shine mai wannan zamiri ad-damiru a'rafu al-ma'arif kowanne kowace ma'arifa zamiri ya fi ta zama ma'arifa saboda haka ce huwa Allah kenan saboda haka kake jin zuciyar numfashin kowane mai rai dole sai ya faɗi ya faɗi Allah hu hu hu hu hu hu hu in ya daina faɗi ya mutu kenan huwa huwa dinnan to nan ne kunhul haqqi to daga nan huwa Allah nan an sa Allah don shine mai damirin shine yake magana sai a ce ahad ahad kuma nan ne zuciya wurin wurin da wurin da sallah take kenan inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne yake tsakanin huwiyatu zati da ahadiyatu zati kabla tajalli baya wurin amma ba da tajalli shi ke wajen ahadiyya daga nan ana kiran wannan wurin wajen masu ma'arifa suna kiran wurin lahutu daga huwiya shine huwiyatu zati ha hutu kenan sai a haɗin nan wurin sallah to nan ne wurin lahutu to daga nan sai a gangaro huwa Allahu ahadun ma Allahu as-samadu ma Allahu lam yalid wa lam yulad Allahu wa lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahadun ma Allahu biyar kenan shine hahut wato wurin da Allah shi kadai yake bantu da zatin sa kamar yadda shi yake yake hudu alhamdulillah alladhi taqaddasa fi ghaibil hahut shi kadai ne a wurin ba wanda sai wurin sai shi shi kadai daga nan sai lahut inda annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da annabawa duk da baki da nan suke amma shine sama da su domin yana cikin hahutul lahutu din ne daga nan sai a dawo hadara ta jabarutu wurin da ake yin taklifi kenan inda mala'iku suke inda manyan waliyan wannan al'umma arwahunsu suke daga nan kuma sai a sauko shi wurin asraru wurin da wurin da taklifi yake kenan kamar da yake ta almutajalli bi jami'i sifatihi wa asma'i fi hadratil lahut wa bi asrarihi fi hadratil jabarut to daga nan sai a dawo alamul alwari nan inda lahutu inda inda malakutu kenan inda dukkan rayuka da da abubuwa na haske duka anan suke sannan a dawo daga nan inda jikunan munan suke in ka ce qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an zo inda muke kenan to wannan wajen ilimin masu ma'arifa kenan yadda suke fassara wannan wuri in mutum ya dubi littafin Said Kutub na misran nan Allah zai ga wani abu mai kama da wannan irin abin da na faɗa din to ubangiji yana wa kansa kirari yana ce Allahu Allah nuru samawati wal ard shine hasken da ya haskaka sama da ƙasa wato shine ya samar da komi da komi samuwar abu abu yana nan haske ne kuma ai masa madadi haske ne in mutum ya tashi neman abu abin da yake kauna yana nema idan ya dawo tambaya ya dai abin da haske ko kuwa kayya ai abin ba haske to ba zai samu ba kenan abin da haske to zai samu kenan to wato ijad da imdad duk ana kiransa haske Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken da yake haskaka sama da ƙasa Abdullahi Gwandu ya ce musa nurihi din nan an nurihi din nan shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin diyawu tawili yace Annabi Muhammad ake nufi haka kuma mai kitabu tafsil na Ibn Juzay shi ma haka ya faɗa yace zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nufi da wannan masalin Allah shine yake haskaka sama da ƙasa sama akwai saman ma'ana akwai sama ta hissan akwai ƙasa ta ma'ana akwai ƙasa ta hissan sama na ma'ana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sama da dukkan halitta gaba ke ɗaya komi ƙasa ne gare shi daga nan sai annaba guda hudu wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wannan annaba guda hudu wanda annabi yake sama da su to su kuma su ne sama da kowa dukkan halitta gaba ke ɗaya su ne a sama su ne annabi ibrahim annabi musa annabi nuhu annabi isa alaihi salam da sauran annaba gaba ke ɗaya mursalai kuma su ko su ne sama da dukkan halitta har mala'iku su annabawa ɗin daga nan su kuma mala'iku da wannan arwahu su ke sama da dukkan alamun anwa dukkan muminai da waliyai da yake su wali hawa hawa ne akwai wanda suke cikin islamul islam imanul islam ihsanul islam akwai wanda suke sun kai islamul iman imanul iman ihsanul iman akwai wanda sun kai islamul ihsan imanul ihsan ihsanul ihsan to hawa hawa ne wallahi faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'din fi rizq tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd Allahu nuru samawati wal ard to an ce sammai din nan na ma'ana to waɗannan bayin Allah su ne sammai na ma'ana wanda ba su kuma su ne ƙasa daga muminai abin da ya ƙasa su ne ƙasa su kuma muminai sai su zama su sama da kafirai kamar yadda karatun zai zo nan gaba a jera muta a kasa abin kashi kashi bakwai a nan gaba insha Allah masa nurihi kamishkatin fiha misbah in za a bugawa wannan hasken nasa misali shi Allah ba a buga masa misali laysa kamislihi shay ana buga misalin hasken da ya ba ya nuna din ne don a jawo hankali komai ya tafi daidai da yadda hankali zai kama shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi din ma an ba mu da gurgurdan yadda za mu iya mu'amala da shi ne ba dukansa ne yake gare mu ba an ba mu gurgurdan yadda zai amfane mu ne tunda annabi shine shugaban dukkan halitta gaba daya yanzu ko mala'ika yazo da zatin sa yadda yake wajen Allah an sai mu mutu saboda tsoro ko annabi Muhammad ko ya fiji to kenan ashe da an miko shi kamar yadda yake sai mu halaka gaba daya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sai dai a kawo shi gurgurdan yadda za mu iya wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsiruna muna ganin sa mutum dan adam ne dan uwan mu amma kuma zama uwansa babban shugaban halitta Allah bamu da iko mu ga dukkan zatin sa yadda yake a wurin Allah ko malaika in zai sako wajen sa shi ma sai yayi kama da wani mutum ko dihiyatul kalbi ko wani mutum tukune ya zo wajen manzon Allah din har ma Aisha tana ganin sa wani lokaci walau ja'alna malakan la ja'alna rajulan wa labasna alaihim ma yalbisun Allah nuru samawati wal ardi masal nurihi misalin misalin hasken da yake yake gaya mana din kamishkatin fiha misbahan kamar babban fitila ne akwai kendir a ciki ko kullagwani irin na mutan da almisbah fi zujaja shi kendir din kuma yana cikin wani karo mai tsananin haske a zujajar ka anna kaukabin durri kuma shi ainihin karau din wato gilashin mai tsananin haske ne kamar babban tauraron nan da kake gani a sama yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna in an faɗi fitila fitila tana bukatan mai wanda lagwanin zai sha yuqad wannan fitila ana fura ta ne min zaiti shajaratin daga man wata babbar bishiya mubarakatin mai yawan albarka a hissan bishiyar ita ce bishiyar zaitun wanda take a sharqul ausat wato a wurin da annabi Musa yake magana da Allah saboda haka ne zai mata kirari cewa ita ba za ce tana gabashin duniya gaba ɗaya ba ba za ce tana yammacin duniya gaba ɗaya ba a'a a sharqul ausat take middle east la sharqiyyatin wala gharbiyya yuqad min shajaratin mubarakatin wata bishiya ce mai yawan albarka anan kuma malai suna cewa bishiya mai yawan albarka ana nufin annabi ibrahim din nan ne millata abikum ibrahim huwa sammaykum almuslimina min qablu shine bishiya mai albarka wanda shine kakan manyan annabawa sallallahu alaihi wasallam zaitunatin la sharqiyyatin wala gharbiyya bishiya ce ta zaitun mai yawan albarka mai wani irin mai mai ban mamaki la sharqiyyatin wala gharbiyya ba ba ita wannan bishiya ba ta koma bangaren yamma ne ba ko ko ta koma bangaren gabar a ta ko ina rana rana tana samun ta saboda ta yi ƴaƴa masu kyau bishiya in tana cikin inuwa ƴaƴanta ba sa yin kyau a tana fili ne ta ko ina rana na samun ta ya kadu zai ta yudhi'u walau lam tamsas sunar wannan man nata ma shi kadai ma ya yi kusa kaman ya haska ko ba fitila ko ba wuta kaman man ma zai haska wa mutane nurun ala nur haske ne bisa haske tajallin hasken Allah akan tajallin akan hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko ya zo da Qur'ani khuluquhul Qur'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an shi halinsa ya sifantu da sifan alqur'ani ne alqur'ani kuma magana Allah ne magana Allah kuma sifan Allah ne nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ga wannan haske na Allah haske na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haske na Alqur'ani haske na musulunci innan sai wanda Allah ya ga dama yake shiryar da shi wannan haske wa yadribu Allahu lil misali nas Allah yana buga mutane misali ne wa'annan abubuwa duk misali ake buga mata don hankalinsu ya jawo a san lalle Allah gaskiya ne zalika anna huwa al kuma Allah haske ne Allah nuru samawati wal a san lalle annabi Muhammadu gaskiya ne wa amanu bi annabi ala Muhammadin huwa al kuma a san lalle annabi Muhammadu haske ne kad ja'akum ila nuru wa kitabun mubin a san lalle alqur'ani gaskiya gaskiya ne al min rabbika a san lalle alqur'ani haske ne kad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina a san lalle musulunci haske ne tunda yake wannan hasken duka shi ya turo mana musuluncin afman shara Allah sadrahu lil islam huwa ala nurin min rabbih fa waylun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin yahdi Allah Allah yana shiryar da linurihi man yasha idan mutum ya karyata waliyai kace masa bakon da ya zo ya koya masa wannan karatu akwai wasu baki a bayansa suna zuwa waliyai ƙarya ne ka yadda eh to sauran baki suna zuwa wannan go bakon nabi in ya zo ya ce maka mutane ba su gane musulunci ba ai ba wai ka jika kafa ka jika fiska ka jika hannu kana dungurawa shine shine musulunci ko kana musulunci a zuciya ke ai musulunci a zuciya ke ba kwa jin Allah yana cewa kare suke wa Allah fa Allah yana cewa Allah yana cewa wa abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin kai ta bautan Allah har ran da gaskiya ta zauna maka a zuciya in gaskiya ta zauna maka a zuciya ai ka wuce wannan sallah wannan kaza wa haram kaza duk an wuce nan to kasa in ka yadda to ka samu bako na biyu kenan sauran ka bako na uku wanda zai zo ce maka su annabawan su annabawan ba ka jin Allah yana ce wani yayi laifi kaza wani yayi laifi kaza wani su ba mutane ne kamar ka in ka in ka yadda to sauran bako na karshe wanda zai ce maka shin maganar Allah da ake cewa Allah Allah ka taba ganin sa to shi kenan magana ta kare ne don shi musuluncin su kafirai shaidanu bayyanannu da boye sun mai da shi kamar bishiya ce haka a tsaye babba masu cewa ba waliyai sun zo sun sassare rassun bishiyar sun yi kyaftare sun tara waje ɗaya sauran bishiyar ce da da da da rassunta amma ba ba da su ba ganyaye kenan shikenan sai waɗansu kuma su zo masu cewa ai ba sallah ce addini ba imani da nufin alheri shine addini su sassare wannan rassun su tara waje ɗaya sauran katuwar bishiyar ko to masu cewa annabawa ƙarya ne su zo su cire wannan bishiyar su kyaftare su faskare su aje waje ɗaya sai mace ba Allah sai zo su cire tushen gaba da sai ai lebur da kasar kenan afillahi shak to saboda haka muna wa albishir wa mai zagin waliye ma cewa ƙarya ne to akwai baki su ma suna jiran sa za su biyo in an sallai wannan su ma za su zo mu dole ne mu imani da Allah mu imani da manzon Allah dukkan manzanni mu imani da dukkan abin da alqur'ani ya faɗi alqur'ani ya ce akwai waliye kuma ya ce akwai ceto mu imani dukkan abin da annabi ya faɗi annabi ya ce yana da khalifofinsa har tashin duniya ce la tazalu qa'ifatu min ummati zahirina alal haqqi hatta yati amrullah har abada ba za a rasa mutanen da za su dage akan gaskiya ba har tashin duniya hadisan da manonin sa iri iri nurun ala nur haske bisa haske ga hasken ci ga hasken walittaka wanda sune suka taru suka su suke tafiyar da wannan al'umma a yanzu tunda ba ba annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasken annabcin nan nasa da hasken waliyan nan magadan su suke taruwa suke tafiyar da wannan al'umma yanzu ya dilla Allah yana shirye da nurihi ga hasken nan nasa man ya sha wanda ya ga dama wallahi shi Allah alimu masani bi kulli shay'in ga dukkan komai
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت نذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا سال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار a ina ake samun wannan haske na waliyai magada annabawa din nan ne ake samun wannan hasken hasken Allah kam an san inda yake hasken annabi an san inda yake hasken alqur'ani an san inda yake hasken da ake yake masallatayya kenan a masallatayya في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه kuma Allah ya ce a shiga cikin ɗakunan na a cikin zikirinsa a cikin zikirinsa in ana neman a samu hasken wa'annan waliyai magada annaba sannan na ta a ina ake samu fi buyutin a cikin wasu ɗakuna azin Allah an turfa wanda Allah ya izini a gina a tsawaita su saboda haka ne ake so kowane gari ai minarorin masallaci daga nesa a hangi minara ya zama gidan Allah ya fi gidan kowa tsawo fi buyutin azin an turfa wa yuzkara fi hasbu in an gina kuma fa ai ta zikirin sunan Allah a cikin masallacin masallatayen yusabbihu lahu fiha bil gudu wala sali rijalun wa'annan masallatai zaka samu mazaje yusabbihu lahu sunai wa Allah tasbihin su bil gudu rijalun zaka samu mazaje yusabbihu lahu fiha sunai masa tasbihiya bil gudu wal asali safe da yamma lazimin sabi lazimin yamma kenan ko sallah biyu ake yi nace sallah biyu ake yi biyar ne ko to yusabbihu lahu fiha bil gudu wala sali rijalun sunai masa zikiri safe da yamma lazimin safe da lazimin la'asar kenan da wazifa yusabbihu lahu fiha bil gudu wala sali rijalun rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi mutane ne wanda saye da sayarwa ba zai shagaltar da su bar zikirin Allah ba an zikrillahi wai qami salati to ina wata in kaje zikiri to ga an sai zikiri da sallah la tulihim tijaratun wala an zikrillahi wai qami salati saye da sayarwa baya shagaltar da gabarin zikirin Allah da tsaye da sallah ina masu kin zikiri wasu zikiri matawili in ka ji zikiri tuna Allah in kana noma ma Allah zai da Allah na amma kar aka ambace shi kenan ko a a ba yadda ba wazkuru la kaseeran Allah ce wazkuru la kaseeran la'allakum tuflihuna fi buyutin azina an turfa wa yuzkara fiha ismuhu a ambace sunansa fiha bil gudu wal asali safe da yamma rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah mazaje ne wanda saye da sayarwa la tulhihim ba zai shagaltar da gabarin zikirin Allah ba la tijaratu wa an zikri Allah wa iqamis salati ba shagaltar da su zikiri da sallah wa iqamis salati ita'iz zakati kuma ba shagaltar da su gaba saye da sayarwan yadda ba shagaltar da su gabarin zikiri da sallah ko ba shagaltar da su gabarin fidda zakka wa ita'iz zakati yakhafuna suna jin tsoron yawman wata rana ta takallabu fihi alqulub wal absaru ranan lahira ranan da ido zai gwaggwale zuciyoyi za su wafidatuhum hawa wa anzirin nasa yawma yatimul azab Allah yana gaya annabi ya ba mutane tsoro akwai wata rana za ta zo mutane idan zai gwaggwale zuciyarsu za ta bugawa tana neman fitowa me ake yi ne a wannan wuri ne kamar za ta fito ido ko ya rena fata ya gwaggwale saboda tsoron wannan ne suke kulawa da zikiri suke kulawa da sallah zikirin baya mantar da su sallah baya saye da sayarwa baya mantar da zikiri baya mantar da su sallah a wani cewa wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'i fi kharabiha duk azzalimin duniya babu azzalimin da ya kori masu zikirin masu zikirin Allah daga masallacin Allah Qur'ani yake karanta mana mai wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah ay yuzkara fiha ismuhu in an ce a ambaci sunansa kam sunan Allah aiki ne ba shi an yuzkara ba an yuzkara fi hasmuhu wanda suke koran mutane daga cikin ɗakin Allah masala ambaci sunan Allah duk wanda ya kawasa fi kharabiha yayi aikin rushe masallaci masallacin an daina sallah an daina zikiri kamar an rushe shi kenan la tulim tijaratun wala ba'd an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wata aya irin wannan tana ce ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika walakin khasiruna ya ku mu'minai kada ku yadda matanku da ƴaƴanku da dukiyarku su mantar da ku zikirin Allah duk wanda ya haka fa walaka waɗannan hur khasiruna sune wanda suka yi asara inda aka ce sun yi asara din shine inda aka ce istawa zalim zikrillah shedan ya mallake zuciyoyinsu ya raba su da zikirin Allah ulaika hizbu shaytani sai suka zama sun shiga jam'iyyar shedan ta kin zikiri wala yakunu la illa qalilan wa man yasa zikir rahmani nuqayyil lahu shaytana fa huwa lahu qarin shedan ya mallake su ya raba su da zikirin Allah ya mai da su cikin jam'iyyarsa istawa alayhi shaytanu fa ansa zikir Allah ulaika hizbu shaytan ala inna hizbu shaytani lalle kam mutumin da yake bawan Allah ne dan Adamu ne mutumin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya fita jam'iyyar wannan jam'iyya kuma jam'iyyar shedan ta kin zikirin Allah ulaika hul khasirun wannan sun yi asara
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء Allah ya yi musu wannan ne su yi zikiri ɗin su yi sallah ɗin saye da sayarwa da matansu da ƴaƴansu ba za su shagaltar da su ga barin zikirin Allah da yin sallah ba saboda tsoron tashin kiyama da tsoron Allah Allah ya yi musu wannan ne liyajziyahumullahu don Allah ya saka musu ahsana ma amilu fiye da abin da suka aikata abin da suka aikata su musulmi ko su mu'mine suna aiki ne don shiga aljanna ko to lillazina ahsanu husna wa ziyada wanda yake maqamul ihsani wanda muka yi magana mun ce in an zalla nuru samawati to an iso maqamul ihsani kenan alisa anta abudullahi ka annaka tarahu to Allah zai saka musu fiye da abin da suke nema shine ganin zatin Allah abin da yake gaba da aljanna jadi kenan liyajzihum la ahsana ma amilu Allah zai saka musu fiye da abin da suka aikata wa yazidahum min fadlihi kuma ya kara musu wata falala in ka aiki guda daya a biya ka lada goma in karfin ka ya wuce nan a biya ka ɗari bakwai masalul ladina yunfiquna wa fi sabilillahi kama sab'a sanabil kenan in ya wuce nan a baka miliyan biyu kamar hadisin Abu Hurairah in ya wuce nan ba iyaka inna yuffas sabiru ajran min ghairi hisabin yajzamu la asana ma amilu wa yazidu min fadli wallahi shi Allah yarzuqu yana bayarwa man yasha'u bi ghairi hisabin har aka inda ba ma lissafi turawa ake yi ba wai daga daya a baka goma ko daga daya baka ɗari bakwai ko daga daya baka miliyan ba har ma kai matsayin a tura maka lada ne turawa ba lissafi والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ماء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيئة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفيه حسابه والله سريع الحساب كاجي يدى مؤمنين مسمى وند سكا هاو درجة مقام الإحسان والذين كفروا سوكو كافريفا أعمالهم أيوكا سو كسراب بقيئة دم أبن مسلمي يي يسا ملادا كافر ينأي كيرن سأما بذي ساملادا آملة ناسبة تسلى نارا حامية a yi aiki a yi aiki a wahala shi musulmi kamar misali wanda ya aiki ya yi aiki ne ya ini yana aiki idan dare ya yi sai ya ci abinci ya kwanta ya huta ya koma lahira kenan shi ko kafiri kamar wanda ya ini aiki ya ini aiki ya dawo kenan sai aka kai shi a kulle shi a gadin amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan an yi rai ta yi aiki ta yi aiki ta wahala daga karshe ya koma da ita cikin wuta a malum ayyukansu shi mumini abincin da ya ci ma sai Allah ya rubuta masa lada ya ce ai ya ciyar da mumini ne shi yasa aka bashi lada iya ciyar da matarsa abinci za ta ai ya ciyar da mumina ne shi za aka bashi lada iya ciyar da ƴaƴansa haka kafiri kuwa aikin kansa yake yi ba aikin gwamnati yake yi ba ma'aikaci babban ma'aikacin gwamnati da gidansa da shimfiɗarsa da kujerunsa da albashinsa da gadinansa da kirina dukkan gaba ɗaya gwamnati take biyan wannan shi ko mai zaman kansa shi ma yana da wannan amma shi ke biya da kansa to saboda haka shi mumini mutumin Allah ne ma'aikacin gwamnatin Allah ne komi na gwamnatin Allah shi ko kafiri ma'aikacin kansa ne ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم shi ainihin Allah yana tare da bayinsa mu'minai wanda suka amsa kiransa su ko kafirai sun ce Allah ba ubangiji su ce to tunda na kun ce ba ni ba ubangiji ku je ni ba ba ubangijin ku bane amma wata ran za ku faɗa da bakin ku ni ne ubangijin ku da bakin sai ku faɗa kun je lahira a ma'lum ayyukan su kasarabin biqi'atin yasibuhu zam'anu ma'a kaman kawalwalniya ne a filin fako kawalwalniya wato wani abu ne ake hangensa a fili in rana ta yi daga nesa a fili sai ka hango kamar ruwa ne yake gudu amma kuma ba komai da Hausa kawalwalniya da larabci sarab da fulatanci ana kiransa fayalo ka sarabin biqi'atin yasibu zam'anu ma'an mai kishiwa da ya hagu ci ma'a da lahaba mun huta ga ruwa bajaja a gaban mu in mai rashin hankali ma sai ya zubar da dan dan sauran ruwansa ga ruwa yana gani a gabansa hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an sai ya iso wurin da ya ga ruwan ne gaba komai a wurin wajen Allah inda wannan ko usuli kenan komi sai ya koma babu sai Allah shi kadai wajen layin dahu wallahi shi Allah sari'ul hisabi hisabi ne أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما هو من نور أو كظلمات أو كظلمات في بحر لجي يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور in ka ji wancan misali na biyu kuma kaman dufai can nuru guda ɗaya ne na riga na gaya muku haske guda Allah nuru sabawa ce الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور كل شي نور guda ɗaya ne haske ne asalinsa haske ne na Allah sannan manzo Allah ya istimdadi daga wannan haske shine farkon wanda ya karbi wannan haske wato mustamiddu ne ba mutasifin bane daga nan kuma sai alqur'ani dama shi sifa ne na Allah sai aka taimaki manzo Allah da shi ya zama mu'jizarsa sannan addinin islam din ya zama shi ma hasken tunda annabi ne ya zo da shi tare da qur'ani ya zama hasken dai guda ɗaya ne na Allah ne kuma kowanne kamar dai madubi in babban madubi ne ka kara shi wajen rana iyakan girman madubin iyakan abin da za ka gani kenan in ka kawo karami sai ga ranar da a cikin madubin dai ba za ko bi kankantar madubin ba zai kasa daukan ranar ba saboda daidai girman madubin to Allah ce auka zulumatin ko kuma kamar misalin dufai fi barin lujiyin a cikin wani kogi mai zurfi mai faɗi mai zurfi maujin kumfa ya zo ya rufe wannan kogi babba mai zurfin nan min fauqihi maujin kumfa ma wani kumfa ya sake hawa kansa min fauqihi sahab sannan bayan wannan kumfa guda biyu kuma sai hadiri ya taso da daddare min fauqi za zulumatun ba'dha fawqa ba'din kenan ka san kenan dufai sun hau juna kenan dufai ga dubun ruwa mai zurfin nan ga dubun kumfan farko ga dubun kumfa na biyu ga dubun hadiri ga dubun dare zulumatun ba zuwa fauka ba idza akhraja yadahu lam yakad yariha wanda yake cikin wancan ruwa a cikin wannan duhu abin da mutum yake fara gani babu kaman hannunsa duk abin da zaka fara sani hannunka zaka fara sani to ko hannunsa ba zai iya gani ba zulma saboda ba zai iya ganin idonsa ba saboda tsananin kusaci ba zai iya ganin kunnensa ba saboda tsananin kusaci ba zai iya ganin goshinsa ba amma hannu zai iya ganinsa to ba ko hannunsa ba zai iya gani ba saboda wannan duhu lam yakad yariha Allah ya ce wa man lam yaqalillahu lahu nuran duk wanda Allah bai bai bashi annuri ba fama lahu min nur ba wanda zai ba zai samu annuri ba man yahdillahu wal muhdil falan tajid lahu waliyyan murshida wanda Allah ya shiryar da shi zai shi zai bashi haske wanda Allah ya bar da shi ba za ka samu masa wanda zai zama jagoran sa waliyin sa wanda zai shiryar da shi zuwa ga haske ba anan Allah ya rattaba halitta kamun mu shiga sauran halittan haske ya kasa su kashi uku halittan duhu ya kasa su kashi uku na haske annabi da sauran annaba gabaki ɗaya haske na farko kenan haske na biyu manyan waliyai da sauran waliyai haske na biyu kenan haske na uku mu musulmi da ƴan uwan mu'minai tare da mu haske na uku kenan haske ya ƙare to daga nan sai waɗansu mutane za su karɓi sunan musulmi za su karɓi sunan kafirai su ne gana ne su kwanan baya suna kike su munafikai wa zalikul ladina amanu qalu amanna sun dawo haske wa za kalau ila shayatin qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un أو أو كالذين أو أو أو نارا فلما أضاء ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون haske lokacin da aiki mai kyau ga duhu lokacin da ya koma wajen kafirai har na buga misalin sa kamar ragon uda wanda rabin safari ne kun sani rabin sa baki idan zai shiga wajen musulmi sai a sa masa wajen bakin nan sai a manna farin kyalle sai ya zama farin rago ya shiga cikin musulmi yana farin rago yana musulmi in zai shiga cikin kafirai sai a sa bakin kyalle akan farin nan sai ya zama bakin rago ya shiga cikin kafirai to shine gaskiya tsakanin musulmi da kafiri nan har annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi labarin su munafikai suna kunshe cikin musulmi ne sai da aikin su ya fito fili a ce Abdullahi ibn Ubay munafiki ne amma sauran munafikai suna koye cikin mutane akwai wanda annabi ya bashi asirin sanin su wata sai na wuri kira ce to Allah annabi ya baka sanin munafikai tunda baya tonon asirin su da Allah ga ya mi su wane ne su wane ne su wane ne sai ta a asirin da Allah ya ɓoye tsakanin tsakanin Allah da annabi ni ma annabi ya gaya min kake son tona asirin annabi da na tuba in ce ko ni dai ba munafiki bane ko to su suna kunshe cikin mutane su munafikai amma kafirai masu littafi a fili suka su kafirai ne to su ne ƙasa da munafikai a martaba amma azaba munafikai su ne can ƙasa saboda haka ne yanzu ba a kawo sunansu ba sai an jima su bobi za a fara wa yaquluna amanna billahi bi rasulil dana suna suna zuwa to ƙasa da su ahlul kitabi su ahlul kitabi muna da zumunta da su saboda sun yadda akwai Allah sun yadda akwai lahira sun yadda akwai annabawa sun yadda akwai sakamako zumuntar mu kenan inda muka rabu mun yi imani dukkan annabawa su ko sun ware waɗansu sun nan muka rabu to zumuntar da ta hada mu ta ba mu damu auri matan su suna cikin addinin su mu ci yankan su to na kafi mun so mu shiga duhu kenan tun daga rabin munafukai da wannan aral kitabi su ko masu tsayi sun san Allah amma ba sa bauta masa sai dai da suke bautawa to nan ba mu da wata zumunta tsakanin mu sai dai su ƴan adam ne mu ƴan adam ne to yanzu wanda muka karanta yanzu nan kamar yadda Allah ya tattara annaba da mala'iku ya ajiye wajensa har ma waɗansu daga cikin musan komai ma sai Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana in an tambaye sai mu sani su Allah kai suka sani to haka nan ko ya tattara waɗannan kafirai madiyawa a a addahariyun su kuma ya bude halittarsa sai ya zuba su a cikin sai kafiran rasha da kafiran china su ba san komai ba sai halitta ba san Allah ba su ne auka zulumatin fi baharil lujjiyin ya ga shehu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab zulumatun ba'dha fawqa ba'd hasken Allah ba su samu ba sai duhu hasken annabi ba su samu ba sai duhu hasken alqur'ani ba su samu ba sai duhu hasken hasken musulmi ba su samu ba sai duhu zulumatun ba'dha fawqa ba'd idan aka rage da lam yakdir riha to yanzu daga nan su munafikai daga wannan kafin sura ma Allah ta inhum illa kalan am to yanzu zamu shiga fagen dabbobi dabbobi masu rai muna da zumunta tsakaninmu da su amma su ba ɗan adam bane ɗan uwanmu suna da rai suna aihuwa suna ci suna sha suna son wani abu za su gudu su je wajen suna tsoron wani abu suna gujewa abin kamar yadda muke yi daga su dabbobin waje dabbobin ruwa duk haka suke daga su kuma sai itatuwa su ma suna da rai wato idan ka sare su za su toho saboda suna da rai amma banda dabino akwai asalin tana da wani in asali na inda tabon da aka gini adam da shi aka gini dabino saboda in ka sare ta sai ta mutu kamar in ka sare mutum zai mutu amma dukkan bishiyoyin kasa da za su toho to daga wannan bishiyoyi nabatat kenan sai a shiga waɗannan abubuwa jamadat su duwatsu ne su ƙasa ne su menene to an wuce na sai a koma anasir anasir anasir suna daga cikin jamadat kasa da wuta da ruwa da iska daga nan kuma komai ya ƙare sai a koma inda aka fito amma ba daurun ba wata tasuru bane inda aka koma ina aka fito la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudura da irada da ilimu da hayatu sai koma alif lam lam hakuri shikenan an koma inda aka fito Allahu nuru samawati wal ardi komai ya kare sai Allah kullu kullu shan halikun illa wajha bismillah
ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات قد علم صلاته وتسبيحه والله بما والله والله عليم بما يفعلون
an so ba shiga ilhumu illa kalan abdin kenan mutane kafirai sun shiga cikin dabbobi kenan alam tara anna allaha yusabbihu man fis samawati wal ardi wa tayru safat kullun qad alima salata wa tasbiha wallahu alimu bima yaf'alun alam tara anna allaha yalla baka gani bane ai ka gani shi Allah kamar yadda masu zikiri ake neman su yi masa zikiri kada saye da sayarwa mantar da su zikiri ko da sun bar zikirin gaba daya wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi ma yana wa Allah tasbihi baka ga tsuntsaye suna wa Allah tasbihi ba alam tara anna allaha yusabbihu man fis samawati dukkan mala'iku da hujubai da komi da yake sama baya sabon Allah yana masa tasbihi wal ardi duk abin da yake kasa yana wa Allah tasbihi komi da komai wanda muka lissafa da wanda muka lissafa ba wafat kamar yadda ganin tsuntsaye suna yin safu safu in ka ce saboda suna da fuka fiki ne yasa ba sa faɗo wani lokaci haka suke da fuka fikin ba sa motsi da shi amma ba su faɗo ba safu safu kullun kowanne abubuwan da waɗanda suke saman da wanda suke kasan da tsuntsayen da komi ma kowanne ya san salatahu wa tasbihahu kamar yadda kai musulmi ka san sallah biyar shi ko dan dariƙa ya san sallah biyar ya san lazibi da ba to su ma sun san abin da aka yanka musu kullun kan alima salatahu ya san sallar sa ta wajibi wanda aka dora masa ba zai shiga aljanna ba wa tasbihahu kuma ya san tasbihin da zai wa Allah kullun kan alima salatahu wallahi alimu ma fa'alun Allah yana sai da abin da suke aikatawa dukkan su gaba daya ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير bari a gaya maka mallakan sama da komi da ko ina da ko ina na Allah ne almasiru makoma duk baki da ta, tabbata zuwa ga Allah kamar yadda aka zo babu haka za a dawo kuma a koma babu Allah shi shi kadai kuntu kanzan mafiyan lam uraf fa ahbabtu an urafa fa kharajtu khalqan fa ta'arraftu ilayhi fa bi arafuni wa ilayhi almasir ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فتلق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن الله إن في ذلك لعبرة للذين إن ذلك لعبرة لأولي الأبصار ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يوله بينه ثم يجعله ركاما فترى البرق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيسيب به من يشاء ويسره أم من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصير يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصير كما زي شقد سوء ناصر دين kamun ya faɗi wallahu kare kulla dabbatin mimma za a shigar da anasir guda hudu din kamun nan an da ya faɗi wallahi mulku samawati wal ard to iska da kasa sun shigo kenan Ah, alam ta anna yuzji sahaban baka gani bane yadda Allah yake kore gizagizai alam tara anna la yuzji sahaban summa allihu bainahu da hantsi kaga ana kora su ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya suna zuwa gabar can da yamma sai ga ya tara su ya mai da su hadiri guda ɗaya sun mai allihu bainahu sun mai tsaruhu kama sai mai da su hadiri hadiri mai girma mai baki mai shirin ruwa fataral warqa yakhruju min khilalihi kamun ajima sai ga hadirin nan yayi zirnaniya ruwa yana fitowa a tsatsakin hadirin nan fataral warqa yakhruju min khilali wa yunzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin wa yunzilu minas sama'i min jibalin kuma yana saukar da waɗansu abu kamar duwatsu domin ainihin idan ruwan ya tiririn ruwa da tirin duwatsu shi ke hawowa sama in ya hau sama sai kuma ya dawo ya zama gizagizai kuma a ɗura musu ruwa su sake zubar da ruwa kamar yadda jikunan mu nan suke da ƙarfi a ƙasa su kuma duwatsun sama su ne gizagizai ba su da ƙarfi da yake can aramul kasafa ne wani zina samin jibalin fiya min baradin lokacin da Allah zai saukar da ruwa zai sauko da shi ne da, da, da, da, da kauri to sai ya rarraba ya yi masa ra- rariya a rarraba shi don kada ya sako manya-manya ya rika dukan ɗakunan mu yana fasawa amma duk da haka wani lokaci akan sako da da kankara wani zuna samin jibarin kuna ganin da duwatsun kankara yadda suke kamar manyan manyan duwatsu ne to da haka ake saka da muke ganin manyan duwatsun kankara cikin motocin kankara din nan to za su rika fasa mana dakuna musamman dakunan mu na kauye fa yakhruju min khilali wa nazmin samin jibalin fiha min baradin a- akwai kankara fa yasiru man yasha'u wa yasrifu amman yasha idan ruwan hadirin nan ya taso sai Allah ya zuba shi inda ya ga dama wa yasrifu amman yasha ya kau da shi a wurin da bai ga dama a yi shi ba shi ke zubarwa inda ya ga dama inda bai ga dama ba ko ya kau da shi wannan masu duban ɗabi'a cewa ah, su ainihin dariyawa din suna cewa me yake baka mamaki ne kake cewa akwai Allah idan ruwa ne tiririn ko- teku ne yake hawa da tiririn duwatsu idan oxygen da hydrogen da menene da menene in suka da definitely za a yi ruwa in kai musu ka kida kwano akan kunu mai zafi ka hana tirin fita in tirin ya taso ya je ya buge wannan kwano wanda ka hana tirin fita ruwa ya zubowa cikin kunun wannan zuwan ruwan kowa ya zubo shi to wai sai ka tambaye ka ce "Da- na ji tirin nan da ya fito daga ruwan nan waye ruwan ya ajiye ya- ya tura tirin fa yasiru man yasha wa yasrifu amman yasha sai ya kora shi to Allah ya aje wasu abubuwa na dab- na asbab wani sai inda hala biha asbab ba su suke yin kansu ba an saba yi ne a ce wajen sahara ba a ruwa saboda ba ganyaye ba itatuwa wajen da ganyaye da itatuwa da duwatsu suke ana yin ruwa saboda akwai kaza da kaza da kaza wannan asbab ne kamar misalin ka aje saurayi guda ɗaya dai a ɗaki ko ka haɗa shi da wani ɗan uwansa ba ko shekara nawa suka ba za su aihu ba amma in kada saurayin da budurwa in dai suna da aure suna kwana daki da insha Allah wata za su zama uku har hudu har biyar har fiye da haka asbab ne amma su suka yi ƴaƴan nan ba Allah ne ya yi su to amma wannan asbab ake kiransa inda hala biha in an yi in an ga dama in Allah ya ga dama yayi idan an ce ah, su ainihin masu dariya suke ta aihuwa kuma idan dai maniyin namiji kwayoyin maniyin lafiyar su kalau matar kuma in dai tana da ƙuruciya tana da lafiya y- y- yanayin jininta kaza kaza definitely definitely in sun haɗu za su haihu sai ka ce masa da haka ni na taɓa ganin waɗansu makwabta na sun yi aure su biyu shekaransu goma sha biyu ƴaƴansu ƴaƴansu hudu kenan sun yi jima'i sau hudu a cikin shekara goma sha biyu da suka yin nan suna da ƴaƴa hudu kowace shekara uku suna da ɗaya yanzu ƴaƴansu hudu ne shekaransu goma sha biyu